أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi ne face haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba yau mu tashi darasin mu insha Allah shine nukta ta farko mun iya cewa yau za mu shiga cikin littafin gadangadan in Allah ya yarda domin abin da malam ya tsara a littafin shine koyar da mu azkar na yau da kullum wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi wanda kuma tsare waɗannan azkar a tsawon awanni 24 shine babbar kariyar da mutum musulmi ke da ita dangane da kuhuta daga sharrin shaidan don haka abinda za mu yi la'akari da shi menene mutum zai lizunta tun da ya tashi daga bacci har zuwa komawa shimfiɗar shi in zai bacci domin rayuwar ɗan adam tana takaita a cikin wannan abubuwan baki daya to nukta ta farko sai balin ya ce azkarul istiqadi minan naumi azkar da ya kamata mutum ya lizinta idan ya falka daga bacci idan mutum ya falka daga bacci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta siyaya ya kamata mutum yi wani zai yi miƙa ba tare da ya ce komai ba wani idan ya tashi daga barcin zai faɗi kalmomin da bai dace ba subhanallah wani za ka samu kalmomi zai faɗa na batsa wani ihu zai wani zagi zai gwargwadon abin da mutum ya tarbiyyantu a kan shi haka zai amma tarbiyya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da ake bukata in mutum ya falka daga bacci ambaci Allah to wani sa'in sai ka samu cikin karantarwa ta manzon Allah akwai ta nau'i ma'ana akwai salo mabambanta ko dai kai abu kaza ko kai abu kaza ko kai abu kaza sai ka samu wanne fiye maka sauki sai kai ko kuma a'a idan wani karan manzon Allah ya karanta azkar iri kaza wani sa'in yayi iri kaza kai ma kana da daman da zaka yi ta nau'i wani lokacin in ka tashi daga bacci kai addu'a iri kaza wani lokacin in ka tashi kai addu'a iri kaza ga addu'o'in kamar haka na farko shi ne fadar shi cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi ahyana wanda ya rayar da mu ba'da ma amatana bayan ya batar da mu wa ilayhi nushur sannan tashi ko komawa ya tabbata gare shi idan mun dubi wannan addu'ar ba wahala take da akwai ba ba ta da tsawo har da ce ta abu ne mai sauki ta yi idan ban iya ba yanzu na yunkuri in iya idan ban haddace ba na yunkuri in haddace idan na karanta wannan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan ya matar da mu makoma ta tabbata zuwa gare shi Allah madaukin sarki zai ba lada amma idan mutum bai yi addu'ar wannan ba komai zai iya faruwa gare shi sannan ba zai samu kariya ta irin wanda ya karanta addu'a zai samu ba sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisi huwa huzaifa ibn al-yaman shi ne huzaifa ibn al-yaman wal bara ibn azib radiyallahu anhuma da kuma bara ibn azib Allah ya dade su waɗannan sahabban guda biyu kowanne a cikinsu ya roshi hadisin daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qauluhu fadan shi da yace ba'da ma amatana al murad min hadhihi al imatati abinda ake nufi da wannan matarwar ana nufin annawm bacci ma'ana godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya tada mu bayan mun yi bacci sai sai wa ilaihi nushur ayil ihya'u lil ba'th yawmal qiyamah ma'ana rayuwa bayan an mutu ranar alkiyama ya tabbata gare shi shine yake da ikon ya sa mutane su yi bacci sannan ya maido wa mutum ran shi in lokacin farkawa yayi sannan shi ke ɗaukar ran mutum idan ajalin shi ya cika shine zai maido masa ran shi gobe alkiyama domin yi mar hisabi to da haka sai mutum ya gode wa Allah madaukakin sarki a bisa wannan gagarumin aikin da babu wanda zai iya yin bashi ba fanabbaha sallallahu alaihi wasallam anan sai manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya fadakar bi i'adati liyaqza ba'da an-naw wato shine mayar da ta da mutum bayan yayi bacci allazi huwa maut wanda mutuwa ne ala ithbatil ba'th ba'da al-maut a bisa tabbacin cewa za a tada mutum bayan ya mutu a nan fuskar kamantawar yadda ɗan adam ya san cewa yana iya yin bacci kuma ya tashi to ya sani zai mutu kuma Allah zai tada shi domin yin bacci da tashi daga bacci abu ne wanda ɗan adam baya inkarin shi sannan mutuwa abu ne da ya faru ba su ɗaya ba su biyu ba mutum ya gani ganin da babu shakka a cikin shi to amma wajen tashin alkiyamar a tada ka bayan ka mutu to shine sai shari'a ke tabbatar cewa wanda ya sanya kai bacci a lokacin da ya so ga dama kuma ya tada ka a lokacin da ya so ga dama kuma shine zai matar da kai a lokacin da ya so ga dama shine zai tada ka gobe alkiyama idan lokaci yayi addu'a ta biyu shine sai mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي wannan ma na daga cikin addu'o'in da mutum zai faɗa kuma ina ga watakila idan ban iya wannan addu'ar ba idan na mayar da hankali a cikin sati zan iya haddace ta wani lokacin sai in yi waccan wata gabata in ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba da ma a mata na wa ilaihin nushur wani lokaci sai in karanta wannan addu'ar abinda addu'an ke cewa la ilaha illallah ba wani allan da ya cancanta a kadaita da bauta illallahu wahdahu la sharikala sai allah shi kadai ne bai da abokin tarayya lahul mulku mulki ya tabbata gare shi walahul hamd yabo da godiya sun tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan kowane abu subhanallah sarkin iko ya tabbata ga Allah walhamdulillah da godiya da yabo sun tabbata gare shi wala ilaha illallah ba wani Allah da ya cancanta bautawa in ba Allah ba wallahu akbar Allah shine mai girma wala haula babu dabara wala quwwa babu karfi illa billahi al-aliyyil azim sai ga Allah madaukakin sarki al-azim mai girma rabbi gifirli Allah ka gafarta mu wannan shine addu'a ta biyu sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa ubada ibn samit radiyallahu anhu shine ubada ibn samit Allah ya dade shi waja'a fihi man qala dhalik ghufira la yazo a cikin hadisin cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'ar bayan ya falka daga bacci ghufira la za a gafarta masa fa in da'a idan ku da zai yi addu'a a daidai lokacin wannan SPG bala za an samar addu'an shi fa'in kama wata wabba'a da zai tashi ya yi alwala sun masalla sannan ya yi salla ƙubilar salatu za a shi salla shi wanda ya faɗi wannan maganar shi ne manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ku baya furici a bisa son zuciya duk abin da zai faɗa wahayi ne daga Allah umarni ne kuma قوله ديش لا إله إلا الله أي لم كسني أن هذه كلمة التوحيد wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce ake ce mata kalmar tauhidi bil ijma'i a ijma'in malamai wa hiya mustamilatun ala an-nafyi wal ithbat kalmar ta tattaro korewa da kuma tabbataswa qauluhu fadan shi da yace la ilaha wannan nafiyin lul'uluhiyya an ghairillah kore cancantar bauta ga wani Allah domin la ilaha ba wani Allah da ya cancanta a bautawa domin waɗanda suke bautawa gumaka suna ambaton abin da suke gumaka bautawa alloli masu bautawa rana da wata masu bautawa sauran abubuwa suna ambaton abeban bautansu da sunan Allah to sai Allah ce dukkan wa'ancan ɗin la ilaha ba abeban bauta ba ne ƙauluhu da ya ce illallah sai Allah ithbatun lil'uluhiyyati lillahi ta'ala wannan tabbatar da allanta ne ga Allah maɗaukakin sarki wa bihataini sifataini da waɗannan sifofin guda biyu sarat kalimatu shahada wa tauhid sarat kalimatu shahada sai wannan kalmar ta zama kalmar shahada ta kuma zama kalmar tauhidi wa khabaru la allati li nafil jinsi mahzuf wannan magana ce ta abin da ya shafi nahwu da yace mana labarin la wanda ke kore jinsi mahzuf an shafi takdiruhu yanda zamu kaddara la ilaha haqqun ba wani Allah na gaskiya أو لا إله باون الله بحق وندي تنشنت أبوتا دقسكيا إلا الله تعالى سي الله مدوك تنسلكي هكذا مقدر منك قوله ديشي لا شريك له بايد أبو كنتارية تأكيد لقوله وحده wannan ta'kidi ne idan an ce ta'kidi ana nufin karfafa zanci li'anna al-wahid la yakunu lahu sharik saboda idan an ce abu shi kaɗai ne to baya da shari baya da abokin tarayya ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga barin abokin tarayya mai zai da shi baya buƙatan komai a wurin kowa saboda shi ne alfardu samad kaɗaitaccen sarkin da baya da buƙatar komai a wajen kowa ƙauluhu da ya ce lahul mulk mulki ya tabbata gare shi al mulk gaban milmim idan muka yi wa mimin bamma ya umu wato zai haɗe dukkan wani sasanni na mulki wal milku idan kuma ce mil bi kasar mim ya khussu zai keɓanci wani sashen mulkin banda wani ƙauluhu da ya ce walahul hamdu ai jami'u hamdin wa fana yana nufin dukkan yabo da godiya na ahalis samawati wal arab waɗanda ke cikin sammai da ƙasai wa jami'il mahamidi da kuma dukkanin abeban godewa ko yabo qauluhu subhana subhanallah da yace subhanallah subhan alamul litasbihi wato alami ne na tasbihi misali idan aka ce subhana to ka san tasbihi ake yi misali kamar a ce Uthman alamul lirrajul alami ne sunan mutum ne idan mutum yace maka tahlil ka san haila ke nufi idan ya ce takbir alam ne akan kabbara misali sai mutum ya ce wa mutane ku yi takbiri mana za ku ce Allahu akbar ku yi tahalili mana za ku ce la ilaha illallah ku yi tahmidi mana za ku ce alhamdulillah sai ce to ku yi tasbihi za ku ce subhanallah ina fata muna ganewa domin idan an ce alam shine abin da ke bambanta tsakanin wani da wani alami yanzu misali mukaddara kowa a cikin musunan shi alamin shi ne idan wanda ya shigo nan wanda ya san kowa zai isha wannan sunan shi wane wannan sunan shi wane wannan sunan shi wane idan da za a ce kirawo mana mutum ɗaya a cikin masallacin nan in ya shigo ya san wa zai kira an ce kira mana wani a masallaci wanta sabuhu bi fi'lin mudmar matruk izharuhu yimar nasaba da muka ce subhana akwai fi'ili mudmar wanda ba a bayyana shi ba takdiruhu amma za mu kaddara usabbihu Allah subhana ina tsarkake Allah tsarkakewa bi ma'ana tasbiha thumma nazala subhan manzilata alfi'li fasadda masaddahu me hakuri wannan maganganu ne akan nahwu yake yi muna karanta su ne dai a matsayin cika umarni kawai amma na san watakila ba za mu yi idrakin su mu fahimce su ba wato yakan tsaya ne a matsayin fi'ili wal ma'ana ko wa ma'anar tasbih at-tanzihu amma la yaliqu bihi subhanahu wata'ala idan mun ce tasbihi abinda kalmar ke nufi tsarkake Allah madaukakin sarki daga duk abinda bai dace da shi ba min ash-shari kai wa Allah madaukakin sarki abokin tarayya wannan ya tsarkaka daga barin haka wal walad ko kuma a ce Allah yana da da mu a wurin mu da kamala ne domin kakan tausaya wanda baya da shi amma Allah madaukakin sarki fa idan aka ce kana da ɗa ko kana sha'awan Allah ya baka ɗa akwai wata manufa da kake son ka samu tare da wannan ɗan to amma Allah maɗaukin sarki mai zai da ɗa baya bukatun shi wasahiba haka nan abu ya zama mata Allah baya bukatan mata mu ‘ya'yan adam mu ne rashin mata a wurin mu tawaya ne haka nan mace a wurin ta rashin miji tawaya ne amma shi Allah kamala ne saboda kai kana da bukata a wurin mataka mataka da bukata a wurinka to amma Allah madaukin sarki baya bukatan komai a wurin kowa wan naqaisi mutlaqa hakanan dukkanin tawaya yanzu dan adam duk yanda yake da kamalar ilimi sai ka samu wani bangaren baya da ilimi amma Allah madaukin sarki fa me bai sani ba misali mu duba hasa ta gani ganin da mutum yake yi kamala ne gani amma ganinka bai haɗe ko'ina da ko'ina ba yanzu ina iya kallon abin da ke gabana ba na iya kallon abin da ke bayana ta iya yiwa ina kallon abin da ke kusa da ni ba na iya kallon abin da ke nesa da ni amma Allah maɗaukin sarki fa ba za ka sifanta ganin shi da gani irin nawa ba nikan iya jin abin da ke kusa da ni idan sautin na nesa ba na iya jin me ake cewa ba za a iya kamanta Allah da ji irin namu ba na iya jin sautin da bana fahimtar ma'anar shi domin wani ya iya yin magana da yaran da bana jin yaran bana fahimta zan rika jin lafazan yana furta su amma ma'anar ban sani ba to amma babu wani yare da za a yi magana da shi a duniya wanda Allah madaukakin sarki bai san da shi ba dan haka tsarkake Allah madaukakin sarki daga barin dukkanin sifofin tawaya qauluhu da yace Allahu akbar wa subhanahu akbar wa a'zam min kulli shay' tsarkakken sarki shi ne mafi girma saboda kowane abu idan akwai mai girma ma to Allah maɗaukin sarki ya fi shi shi yasa ka duba idan mun zo masallaci abinda muke cewa Allahu akbar Allahu akbar domin a cikin masallaci zaka samu akwai mai girman shekaru akwai mai girman jiki akwai mai girman kudi akwai mai girman karatu akwai mai girman kaza da kaza da kaza amma idan ka tsaya dai Allahu akbar ta yi wanda ke kusa da kai shugaban ƙasa ne a gwamna ne a ciyaman ne sarki ne ko ma wane ne da kai da shi kowa zai ce Allahu akbar mun fahimta da kyau shi yasa wani lokaci ɗaya daga cikin malamai ya samu wani khalifa daga cikin khalifofi na musulunci shine sai yake kiran shi ce masa ya kai wani sai ce mar ittaqillah ka ji tsoron Allah to shugaban sa yaji kamar ba a daidai ba a ambace shi da sunan shi a ce masa yawa ne abin da ya ce masa ya abdallah ittaqillah ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah sai ke tambaye shi me zai hana ka ce min ya khalifa ko ya amirul mu'minin amma kai tsaye ka zo ka ce min ya abdallah ka ce min bawan Allah ka ji tsoron Allah sai sa aka kama shi aka daure shi bayan wani lokaci sai aka fiddo shi sai shayi yanzu na fahimta kana so in ka koma garinku ka riga daga karan hanci kana cewa ai na cewa amirul mu'minin na ce mar abdullahi a gaban mutane sai ce ba haka nake nufi ba sai ce mu a garinmu idan mun shiga cikin halin kaka na kayi fari ko wata musifa ta same mu ba wanda muke kira in banda Allah muna yawan kiran ya Allah ya Allah ya Allah sai shayawa shi shugaban sai ce mara a an akbaru amillah shin kai ne ka fi girma ko Allah shugaban sai ce Allahu akbar Allah shi fi girma sai ce masu lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah wal malaikatul muqarrabun Isa dan Maryam bai yi kyamar a ce mar bawan Allah ba haka nan mala'iku masu girma ba su yi kyamar a ce a ce musu bayan Allah ba sai sha kai ne ka fi girma a wurin Allah sama da Isa dan Maryam ko kuma Isa dan Maryam ya fi girma a wurin Allah sai sha Isa dan Maryam ya fi to ga sayyidina Isa an ce masa Abdullahi ga manzon Allah an ce masa Abdullahi ashe babu ko shakka Allah shine mafi girma sama da kowane abu qauluhu da yace wala haula wala quwwata illa billah ay la yatawassalu ila tadbiri amrin ba wanda zai iya samun hanyar da zai tsara al'amari aw taghyiri halin ko ya canza wani hali zuwa wani hali illa bi mashi'atihi sai idan Allah ya so wa ma'unatihi da kuma taimakon shi subhana tsarakakken sarki duk yanda zaka zo kai tsari ka tsara abu ina so in yi abu kaza ina so in yi abu kaza ina so in yi abu kaza abin yakan yi ne in Allah ya yarda amma in ba haka ba so nawa mutum ke yin yunkurin zai yi abu ya riga ya gama tsarin shi baki daya kuma sai Allah ya canza abin da ya tsara ana samun irin haka idan ka tsara abu kuma abin ya tafi yanda ka tsara dama an yi muwafaka shi ma Allah haka ya so abin ya gudana ba ka iya canza abu daga fuskan yadda yake sai idan Allah ya so ƙauluhu faɗan shi sai sai rabbi gifirli Allah ka gafarta min ay ya rabbi ostur zambi ko zunubi Allah ka gafarta zunubaina shine ma da rabbi gifirli sai addu'a ta hudu ko ta uku shine alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi zikrihi alhamdulillahi alladhi afani godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bani lafiya fi jasadi a cikin jikina wa radda alayya ruhi kuma ya mai domin raina wa azina li bi zikrihi kuma ya min izini da an ambace shi wannan shi ma na daga cikin azkar da ake son mutum ya karanta idan ya farka daga bacci sahabi da hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abu hurairah radiyallahu anhu shi ne abu huraira Allah ya da shi ƙaunuhu da ya ce afani fi jasadi wanda ya bani lafiya a jikina minal mu'afat yana da kalmar al-mu'afat al-mu'afat shi ne lafiya wahiyar difa'ullahi ta'ala anil abdi al-asqab wal balaya shi ne kariyar da Allah maɗaukacin sarki zai bawa bawa al-asqab ta hanyar sarayar da wasu abubuwa daga barin shi ma'ana abinda zai nufato ka Allah ya kare ka wal balaya da kuma musifu ko kuma bala'ai bi an yahfazahu kuma Allah madaukin sarki ya bashi kariya min al hawani daga kwarurruka wal hasharat da kwarurruka dai kalman al hawam zai iya daukan kwarurruka da kuma dabbobi masu cutarwa alhasharat mukaddara kamar irin su kunama irin su maciji da dai dukkan kwarin da ɗabi'an shi cutar da ɗan adam to idan ka nemi tsarin Allah madaukin sarki sai ya baka lafiya ya kare ka daga sharrin wayancan abubuwan wal hasharat alqatila wanda ɗabi'an su kisa idan sun cutar da mutum wa tawariqil layl da kuma abubuwan da ke afkowa mutum cikin dare wannan kuma na shedanun mutane ko shedanun aljani domin shaidanun aljani da dare ne suke yawo yadda suka ga dama subhanallahi hatta su kwarika ga wanda yake ɗabi'an shi shiga daji yanda ka san mutane idan gari ya waye suna fitowa neman abinci su bazama to haka ɗabi'ar kwarika suke a cikin daji su ma a lokacin suke fitowa neman abincinsu da dukkan wani kai kawo nasu lokacin da alfajir ke ketawa kuma lokacin suke koma zuwa ramukansu wa hamadahu haifu akamahu min nawmihi ala afiyati da haka sai bawa ya gode ubangijin shi yayin da ya tada shi daga bacci a bisa lafiya sai ya tashi a bisa lafiya babu abin da ya same shi wa qawluhu fadan shi da yace radda alayya ruhi wasafa Allah ta'ala bizalik ya sifanta Allah madaukakin sarki da hakan li anna hadha maqam saboda wannan matsayin yaqtadi zikra hadhihi sifa almunasaba yakan hukunta a faɗi wannan sifar wadda ta dace ma'ana kai bi Allah da abin da ya cancanta kai bi shi domin zaka yi shi ne cikin abin da mahaifanka ba za su yi maka ba zaka yi shi ne cikin abin da duk wani mai sanka da kaunarka a duniya ba zai yi maka ba shi yasa ran nan nake ga muku cewa duk wani wanda yake sanka a duniya sawa'un mahaifinka ne ko mahaifiyarka ko danka ko diyarka to Allah madaukakin sarki ya fi son ka sama da wannan wanda yake son naka ashe idan kai ma kana da hankali wanda yafi cancanta ka fi so sama da kowa Allah da manzo saboda manzo Allah yana son ka irin son da mahaifinka baya maka manzo Allah na san ka irin san da mahaifiyarka ba ta maka manzo Allah yana san ka irin san da babu wanda ke ma irin shi a duniya ashe idan kana da hankali wanda ya cancanta ka fifita so a cikin ranka shine Allah da manzo ka fi san shi sama da kowa to me zai tabbatar da san Allah da kake cewa gaskiya ne shine kai masa da'a domin san Allah ya sha bamban da san iyaye wani sa'in babanka zai bata ma amma ba daidai ba ko ɗanka ya bata ma ba daidai ba zaka ji ba daɗi abin da ma amma duk da hakan kana san shi so na Allah maɗaukin sarki so ne na ɗa'a shi yasa wasu da Allah ya jarrabe su suka farta suka ce suna son Allah amma Allah ya san ba haka bane sai ce sai ga manzon shi qul ka ga musu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka ga musu ya Muhammad in har kuna son Allah da gaske ne fattabi'uni ni za ku bi ma'ana ku yarda da abin da nazo da shi ku yi aiki da abin da na bada umarni da shi idan kun yi haka yuhibbukumullah kuma sai Allah ya so wannan shine gaskiyar al'amari domin san Allah ba so bane irin san ƴan mata bari a waye gari mutum kaga yazo yana manzon Allah waka yana wa Allah waka kamar yanda mutum ke yi wa bulluwa waka wai wannan shine son Allah a son Allah da tsare sallah tsare dukkanin ka'idoji umarni ko hani wannan shine son Allah tunda Allah ke gaya mana wa man yushaqiqar rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam duk wanda ya saba wa karantarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam bayan shaidu masu karfi sun bayyana gare shi nuwallihi ma tawalla za mu dora mar nauyin abin da ya dauka karshe wa nuslihi jahannam za mu shigar da shi yutar jahannama to ina dalili kina ashe ya tabbata san da yake Allah ƙarya ne nam sai shayi wa qauluhu fadan shi da yace wa azina li bi dhikrihi yayi mun izini in ambace shi ayyassara wa sahhala li zikra Allah ya yassare mun in ambace shi cikin sauki shi yasa ba karamar ni'ima bace Allah madaukin sarki ke yi wa bawon shi bawon ya samu akwai san ibada a ran shi ba karamar ni'ima bace zaka ji in an kira sallah baka da kwanciyar hankali ko nutsuwa sai ka tayi kai sallah ni'ima ce wannan a yayin da wani sallar bai dame shi ba za a yi kiran sallar yana wani aikin da ba sallah ba ko ku za a yi kiran sallar baya aikin komai amma ba zai tashi je ba sai ya ga dama akwai mutanen da babu abin da ke hada su da wa'azi babu alaka tsakanin su da wa'azi alaka ta kusa ko a nesa shi da hankalin shi ba zai iya daukar kanshi ya kai wurin wa'azi ba sannan ko a waye shi baka jin wa'azin kowa rayuwa ke yanda ya so ya ga dama abin da ya masa dadi kawai yake Allah rufa mana asiri addu'a ta hudu daga cikin abin da manzon Allah ke yi ko ya karanta idan mutum ya farka daga barci shi da jerin ayoyi kamar haka idan manzon Allah ya farka yakan faɗa cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار wa inna min ahli kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun wani sa'i manzo Allah yakan karanta jerin ayoyin wanda in ya tashi daga bacci to hatta waɗannan ayoyin idan ban haddace su ba ta iya yiwa idan na ba su lokaci na musamman na iya haddacewa yanzu alal akal wanda bai haddace wannan ba idan ya ware wa ayoyin wannan watanni biyu ko uku ko hudu zai iya haddacewa in ka karanta waccan azkar wani sa'in sai ka karanta wannan wani sa'in sai ka karanta wannan wani sa'in a takeice abin da ayoyi ke cewa inna fi khalqis samawati wal ard ka sani cikin halittar samai da kasai waqtilafil layli wan nahar da sabawar dare da wuni dare yazo ya wuce wuni yazo ya wuce la ayatin akwai ayoyi li ulil albab ga mabuta hankula ya isa ya zama aya ka duben da rana ta haska duniya ana ganin ta ta tafiya idan an jima ranar za ta kau sai duhun dare ana nan wuni ya sake bayyana ba wata ƙasa a duniya da za ta iya ɗaukar nauyin aikin wannan in banda Allah maɗaukin sarki wannan aya ce kauniya akwai ayoyi li'ul albab ga masu hankula waye masu hankula alladhina yadhkuruna allaha qiyaman su ne waɗanda suke ambaton Allah a tsaye wa qu'udan su ambaci Allah a zaune wa ala junubihim su ambaci Allah suna kishin gide wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma suna tunani cikin halittar sama da ƙasa su ce rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci wannan halittun ba dan wasa subhanak sarki iko ya tabbata gare ka faqina azaban nar Allah ka tsere da mu daga azaban wuta rabbana innaka man tudkhilin nar ubangiji wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaita lalle ka kunyatar da shi wama lizzalimin min ansar lalle azzalimai ba su da mataimaki rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman ubangiji mu kan muna jin sami'na munadiyan mun ji mai kira yunadi lil iman yana kira zuwa ga imani an aminu bi rabbikum abinda yake cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna to Allah mun yi imani rabbana faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina Allah ka kankare mana laifuffukan mu wa qina wa tawaffana ma'al abrar Allah ka dauki rayukan mu ko ka matar da mu tare da mutanen kwarai rabbana wa atina ma wa atana ala rusulik Allah ka bamu Allah ka bamu abinda ka alƙawalta mana bisa harshen manzanninka wala tukhzina yawmal qiyamah Allah kada ka kunyatar da mu ranar alkiyama innaka la tukhliful mi'ad kai kan baka saba alƙawli wannan addu'o'in da suka yi fastajaba lahum rabbuhum ubangijinsu ya ansa musu cewa anni la udhi'u amala amilin minkum ba na tozarta aikin mai aiki a cikinku min zakarin au'unsa namiji ne ko mace ba zukun min ba sashinku da sashi ma'ana duk wanda ya aiki mai kyau sawa'un namiji ne ko mace Allah ce aikin shi baya tozarta a wurina zan ba shi sakamakon shi cikakke falladina hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhruju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa udhu fi sabili aka cutar da su a tafarkin addini na wa qatalu suka yi yaƙi don kare addini na wa ƙutilu kuma aka kashe su la'ukattiran na arhun sayyatihim Allah ce lalle zan kankare musu laifafukansu wa la'udakilannahum jannat zan shigar da su aljannatayya ta jarimin tatal anhar wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinsu sawaban min indillah wannan sakamako ne lada ne babba daga wurin Allah wallahu indahu husnul thawab kyakkyawan sakamako ya tabbata ga Allah la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kai kawo jin dadi da kafirai suke yi a cikin garuruwa wannan kare yau da reka suna mallakar abeban hawa iri kaza suna mallakar gidaje iri kaza suna cin abinci iri kaza tufafi iri kaza yanayin jin dadin su yace kar wannan ya dame ka kar wannan ya dau hankalinka mata'un qalil jin dadi ne don kadan domin jin dadi ne bakin rai summa ma'awahum jahannam waɗancan kafiran ƙarshe makoma su ta jihannama wa bi salmihad tir da shimfiɗa in ta kasance ta wuta ce lakin sai dai allazi na taƙa rabbahum waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum jannat suna da aljannatayya aljannatayya da tajrimin tatal anhar koramu ke gudana karkashin gidajensu khalidina fiha idan sun shiga za su dawoma a ciki nuzulan min indillah masaki ne na musamman daga Allah madaukin sarki wama indallah abinda ke wurin Allah na sakamako khairul lil abrar shine mafi alheri ga masu mutane kubutattu a wurin Allah wa inna min ahli kitab kasani daga cikin ahli kitab yahudu da nasara laman yu'minu billah akwai wanda yayi imani da Allah wa ma unzila ilaykum yayi imani da abinda aka saukar zuwa gare ku na alqur'ani wa ma unzila ilaihim yayi imani da abinda aka saukar zuwa gare su na at-taura ko injila khashi'ina lillah suna masu tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa sayar da ayoyin Allah da wasu kuɗi yan kaɗan ma'ana ba sa lullube gaskiya domin idan ka dubi saye a nan wurin abinda muka san sai abinda za ka ɗauki kuɗi ka ba da sai a baka kaddara ko kuma a yi cinikin ba ni gishiri in baka manda ka ɗauki kaddara ba kaddara to su wa'annan ɗabi'an su ba sa ɗaukan shiriya su ba da don su an shi ɓata ko su ɗauki son zuciya sai Allah ya bi su da wannan ya ce ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim wannan ladansu ya tabbata daga ubangijinsu inna allaha sari'ul hisab Allah madaukin sarki mai gaggawa hisabi ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda sai imani isbiru ku yi hakuri wasabiru ku jure warabidu ku yi dako wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun wannan ne zai sanya ku samu rabo gobe kiyama hadhihi al-aya ko hadhihi al-ayat wa'annan ayoyin zukirat fi hadisi abdullahi bin abbas an ambace su a hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya yadda da shi da baban shi wa huwa bi tamami hadisin ya zo cikakken shi annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da abinci da bata gare shi ko ku shi abdullahi dan abbas ba ta inda maimuna ya kwana a wurin maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam maimuna matar manzon Allah sai tsira da amince bata gare shi wa hiya khalatuhu ita kuma yar uwar babar shi Abdullahi ibn Abbas ne kala sai shi Abdullahi ibn Abbas ya ce fa baka ja'atu sai na kwanta fi aradil wisada a fadin fulan ko matashin kai wa baka ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi fi uliha shi kuma manzon Allah da shi da iyalin shi sai sai kwanta a tsawon fulan misali mukaddara kamar tebur din haka tsawon fulan yake manzo Allah shi da iyalin shi sai suka ajiye kansu a nan wurin shi kuma Abdullahi ibn Abbas sai ya dora kanshi a nan wurin ita kuma Maimuna yar uwar babar Abdullahi ibn Abbas kaga ya je mabarta gidan manzo Allah yace a wannan yanayin fana ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da in tabbata gare shi ya bacci hatta idan tasafa layl har sai da dare ya raba tsaka aw qablahu bi qalil ko ku a kafin daren ya raba tsaka da lokaci dan kadan aw ba'dahu bi qalil ko kuma a rabin daren ya wuce da lokaci dan kadan yin hakan istaiqaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wannan lokacin ya sai manzo Allah ya farka Abdullahi dan Abbas yana kallo don bai bace ba faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi bi yadihi sai manzo Allah ya rika shafe bacci a fuskar shi daga idan shi irin yadda mai bacci ke yi ya sanya hannu yana goge idanun shi thumma qara'a al-ashr al-ayat al-khawatim min surati ali imran yace sai ji da kunnan shi manzo Allah ya karanta ayoyi goma na karshen suratu ali imran sune wayannan ayoyi thumma qama ila shannin mu'allaqa sannan sai manzo Allah ya tashi zuwa wata salka da take rataye salka mazubi ne na ruwa da ake amfani da shi a wancan lokacin ana yin shi da fata to sai manzo Allah tashi wajen wannan salkar fa tawadda minha sai yayi alwala da ruwan salkar fa ahsana wudu'ahu kuma ya kyautata alwala thumma qama yusalli sai manzo Allah tashi ya fara sallah Abdullahi dan Abbas yace fa qumtu ni ma sai na tashi fa sana'atu mithla ma sana'a sai nayi irin yanda manzo Allah yayi ثم ذهبت فاقمت الى جنبه sai na tashi domin in tsaya a gefen shi فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه da na tsaya a gefen manzo Allah don in yi sallah tare da shi yace sai manzo Allah ya dora hannun shi na dama a kaina wa akhadha bi uzni al-yumna sai manzo Allah kama kunne na na dama yuftiluha yana mulmulawa manzo Allah yana sallah sai sa kun hannun shi na dama a kunnan Abdullahi dan Abbas yana mulmula kunnen shi fa sallah rak'atayn yake sai manzo Allah ya salla raka'a biyu thumma raka'atayn sannan wasu raka'a biyu thumma raka'atayn sannan wasu biyu thumma raka'atayn sannan wasu biyu thumma raka'atayn sannan wasu biyu thumma raka'atayn sannan wasu guda biyu thumma autara sannan sai manzo Allah ya wuce dan ka duba nan gurin kusan har wutarin in yayi shi raka'a daya yayi salla raka'a 13 kenan gurin to duk da yake akwai magana mai fadi dangane da wannan musamman idan mun dubi hadisin Aisha Allah da ita da take cewa manzo alaihi sallam bai kara a Ramadan ko wani Ramadan ba a raka'a 11 har shafa'i da wutri to amma idan mun lissafa anan zamu ga raka'a 13 ce to akwai magana doguwa a nan wurin amma dai abinda muke magana akan shi gabar maganan shine waɗannan ayoyi guda 10 wanda manzo Allah ya karanta lokacin da ya farka daga bacci tace kuma sai shi Abdullahi da Abbas tace kuma baja'a sannan sai manzo Allah ya kwanta hatta ja'ahu almu'azzin har sai da mai kiran sallah ya zo faqama sannan sai manzo Allah ya tashi fa salla rak'ataini sai kuma ya sallaci raka'a biyu khafifataini wadanda ba su da tsawo thumma kharaja sannan ya fita fa salla subha ya sallaci asbani kaga duk abin da ya faru a wannan daren ya faru akan idan Abdullahi ibn Abbas shi ne ke ba mu labarin abin da ya gani a gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam qauluhu fadan shi da yace shannin ay ila alqirba alqirba wato shine salka alqirba alkhalaq as-sagira shine jaka ta fata tsar karama wanda ake ajiye ruwa manzo Allah ta shi sallah a zuwa gare ta ya tashi alwala da wannan salka sannan ya tashi sallah to ina ga yan uwa nan ya kamata mu dakata dangane da abin da ya shafi azkar idan mutum ya tashi daga bacci akwai hadisai guda hudu wanda malam ya ambata matashi darasin mu nan gaba insha Allah shine addu'a na sanya tufafi me hakuri ina ga watakila salon da zan daukan muku domin mu iya cimma manufa in Allah ya sa mu ya kai lafiya darasin gaba kafin mu fara to zan yi tambaya in ji a cikin ɗaliban akwai wanda ya haddace addu'a ɗaya ko biyu a cikin wannan addu'o'i domin ɗabi'an ɗalibi in za ka karantar da shi ka kyale shi wani zai je ajiye littafin ba ya ƙara ɗauko shi kuma sai rana ce mun fahimta wani zai je aji to amma idan ya san za ka yi mata tambaya to watakila sai kokari ya karanta kuma abinda nake so don Allah mu karanta mu har da shi ba wai idan in mun dawo masallaci an tambaya in daga hannu in ce zan iya karantawa in karanta kowa ya ji ba don wannan manufar ba inda ba ma karanta addu'ar in mun tashi daga bacci da Allah daga yau in mun koma mi kokarin farawa koda da addu'an farko ne alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ba ta da tsawon wannan alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur idan bazan iya karantawa ba in samu wanda zai koya min iya ina fata muna ganewa to duk darasin da muka yi sati mai zuwa zan yi tambaya in ji a cikin ɗaliban akwai wanda iya haddace addu'a daga cikin addu'o'in da aka yi ina ga wannan zai taimaka mana domin hadafin sa littafin domin miji mu kuma yi abin aikaci na tabbata wannan zai taimaka mana a rayuwar mu ta da kullum mu kuma yi kokari mu tsare mu ga irin canjin da zamu samu a rayuwar mu domin wani abin mamaki ibada tasiri take da akwai a wurin bawa sai dai bawa ba ya iya gane tasirin sai in ya fara musamman ibadar da za ka yi wadda an ce ma ga yanda manzon Allah ya karanta su kuma ka yi ibadar da ikilasi yanda ka san marar lafiya in yana samun sauki haka za ka rika ji a jikinka mutumin da ya yi zazzabi ko wani irin rashin lafiyan da rashin lafiyan yadda ke shi sosai kuma yanzu yake jin yana samun sauki to haka nan idan kana tabbaka addini a aikace za ka rika jin daɗi a jikinka ko kamar mutumin da yake jin yunwa ko kishirwa sai ka bashi abinci yana cin abincin yana samun kuzari yana jin daɗi yana shan ruwan yana jin daɗi to haka wanda ke kokarin tsare addu'a ko tsare karantarwa ta manzon Allah bi sura amma idan kana yi da ikilasi to haka za ka rika jin annashawa ka rika jin daɗi ka rika jin hutu ka rika jin wata ni'ima a jikinka saboda alkawari ne na Allah idan ka tsare zai tsare ka amma idan kai watsi daga barin abin da manzo Allah ya karanta to kuma sai Allah ya barka da abin da ka dogara zuwa gare shi Allah kiyaye Allah ya mana muwafaqa da tadda Allahumma ij'alna fid dunya muhtadin wa fil akhirati marhumin wa bi ta'atika amilin wa bi kitabika muhtadin wa bi sunnati rasulika akhizin wa fil layli qa'imin wa bin nahari sa'imin wa li ni'matika shakirin wa li alaika hamidin وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a yan uwa ta sanarwa guda ɗaya na manta ɗaya daga cikin abokan karatunmu maza ya je Kano satin da ya gabata domin binciko mana wasu littattafai da za mu karanta to sai na ga ya zo da irin wannan littafin guda ɗaya mai sharhi hisnul muslim na tambaye shi ina ya samu sai ta yi a can maktaba ta salafiya inda ya saya nan ya gan shi su ma wasu ne za su karanta shi suka sa aka yi musu oda ta musamman sai shi to amma ya baro saura kuma sauran da ya baro bai san ko guda nawa bane to na sa ɗaya daga cikin masu kawo mana littafi na ce da Allah ya kokari ya je in an samu ya kawo mana amma naira ɗari shida ya ce naira ɗari shida na ce ya ƙoƙari ya kawo mana kwafi ko goma ko ashirin wanda yake da hali da iko in an kawo to kuma sai mu ji mai zai ɗora riba shi zai ɗora naira ashirin ko talatin ko hamsin allahu alam amma da in ya kawo ɗin kuma za mu sanas salamu alaikum